بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فإن عشق الصور المحرمة نوع تعبد لها بل هو من أعلى أنواع التعبد ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه صار تسيما والتسيم التعبد فيصير العاشق عابدا لمعشوقه وكثيرا ما يغلب حبه وذكره والشوق إليه والسعي في مرضاته وإيثار محبه على حب الله وذكره والسعي في مرضاته بل كثيرا ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكلية ويصير متعلقا بمعشوقه من الصور كما هو مشاهد فيصير المعشوق هو إلهه من دون الله يقدم رضاه وحبه على رضا الله وحبه ويتقرب إليه ما لا يتقرب إلى الله وينفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة الله ويتجنب من سخطه ما لا يتجنب من سخط الله فيصير آثر عنده من ربه حبا وخضوعا وذلا وسمعا وطاعة ولهذا كان العشق والشرك متلازمين وإنما حكى الله سبحانه العشق عن المشركين من قوم لوط وعن امرأة العزيز وكانت إذ ذاك مشركة فكلما قوي شرك العبد بلي بعشق الصور وكلما قوي توحيده صرف ذلك عنه والزنا واللواط كمال لذته لما يكون مع العشق ولا يخلو صاحبهما منه وإنما لتنقله من محل إلى محل لا يبقى عشقه مقصورا على محل واحد بل ينقسم على سهام كثيرة لكل محبوب نصيب من تألهه وتعبده فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين ولهما خصية في تبعيد القلب من الله فإنهما من أعظم الخبائث فإذا انصبغ القلب بهما بعد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب وكلما ازداد خبثا ازداد وكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد لا يكون البطالون من الحكماء ولا يلد الزناة ملكوت السماء ولما كانت هذا حال الزنا كان قريبا للشرك في كتاب الله قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sake yassare mana haɗuwa a wannan safiya ta talata sha biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne sha tara ga watan uku a shekara ta dubu biyu da sha tara a lissafin miladiyya wannan shi ne darasinmu na sittin da takwas ko? a karatunmu na littafin izafatul lahafan fi masa'id shaitan na malam ibn ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala kamar da muka ji mana ya karanta har yanzu muna babi na tara da yake magana akan tsarkin zuciya wanda ya mana kuma ya mana fasali yake bayani akan wasu sharrori manya-manya guda uku da sukan halaka dan adam ta hanyar lalata masa zuciya da shirka da zina da liwafi ya gaya mana sharrace-sharrace manya-manya da cututtuka manya da suke tare da shirka ya fara bayyana mana kuma abin da ya shafi zina da liwaƙi da kuma sauran abubuwan sabo manya-manya a makon da ya gabata mun tsaya akan ayar suratu yusuf ko da Allah maɗaukaki ke magana akan annabi yusuf kazalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha' إنه من عبادنا المخلصين هو من عبادنا المخلصين wanda asali abin da yake so ya bayyana har ya kawo mana wannan aya shine nuna cewa ba zai yiwu a haɗu a zuciya ɗaya ba da soyayyar wani da soyayyar Allah in har mutum ya tsarkake zuciyarsa ga Allah shi kaɗai to ba za ka same shi cikin zinace-zinace ba Allah zai tsarkake shi daga aukawa cikin zinace-zinace saboda ikhlasin da yake wa Allah da ƙaunar Allah da soyayyar Allah to shi yasa nan zamu tashi inda ke cewa fa inna ishqa as-suwar al-muharramati naw'u ta'abbudillah yace domin kuwa ishqa as-suwar in an ce ishqa as-suwar ana nufin abinda a zamanance ake ce ma alhubbul afifi soyayya emotional soyayya irin soyayya dai da take tsakanin saurayi da budurwa mace dai da namiji musamman wanda ba ma'aurata ba soyayya da akan samu tsakanin namiji da mace yana santa tana sansa wannan ana azama a cikin littafan magabata suna kirin irin wannan soyayya ishkassuwa ba maganar hotuna ake kun gari ya kira shi ya kawo maganar suwar ko kamar suwar jam'in sura wato ba maganar hotunan ake ba nan shine sunan da ake kira a littafan shari'a malaman shari'a suke kiran irin hubbi da ake cewa al-hubbul atifi soyayya da irin wannan takan auku tsakanin namiji da mace mun sani a lokacin su malam ibn qayyim babu irin waɗannan hotuna irin na zamani yanzu da za a yi selfie da hotuna da man makamantan irin wannan da mutum zai dau kansa ya dau bangarorin jikinka ya dau bangaren jikinsa suna nuna wa juna irin waɗannan abubuwan babu su a da haka abinda ake nufi shine soyayya asalin ta dama shine ishki wani suna ne ga cikin sunayen soyayya to suwar ana nufin imagination abinda mutum zai rika suranta a kwakwalwarsa ya santa ta san shi sun haɗu ko suna kwaɗayin juna suna extending kalmomin soyayya a rubuce ta hanyar wasiƙo da ke za daina wasiƙa sai text amma daina text ɗin wani sai video call ko ta hanyoyi daban-daban isar da saƙo dai yanzu ya sauƙaƙa ta hanyoyi daban-daban wanda wannan shine kuma ya buɗe wa mutane ƙofofin yaɗuwar zina ya Allah muna roƙonka ka tsare mu ka tsare ƴaƴanmu da matanmu dukkan musulmi mutumin kirki don haka abin da ake nufi dai da ishqus suwar shine soyayya irin yadda ake samunta tsakanin namiji da mace yadda mutum zai zo ya ta tunani namiji yana tunanin budurwarsa ko wadda yake so ko bazawararsa ko dai ma wace duk wata mata dai ta ɓangaren soyayya ta haram ko matar aure ta ƙwallafa son wani a zuciyarta gashi bata aure shi ba amma kullum tunaninta a kansa duk wannan yana daga cikin soyayya ta haram saurayi da budurwa abinda aka sani dama za a yi aure to a nemi aure ta hanya ta shari'a amma irin wannan abin da ake zamani suke kira courtship yanzu tun ya daɗe yana ta nema shekara ɗaya wani shekara biyu an balaga ba abin da ake so sai a sadu da juna a basu tsakaninsu da juna sai ta maganganu maganganun da su kansu za su ji kunyar wani wanda ba sa jin kunya ma ya gani wani wanda ba sa jin kunya ko abokansu ba za su iya gaya wa ba amma suna irin waɗannan abubuwa ɗin kuma hankalinsu ya tattara gaba ɗaya ba su da wani abu sai wannan abu mun taɓa wannan zancen da a kwanaki yadda za ka ga wasu irin soyayyar da suke wa abin soyayyarsu ya wuce hankali na ɗan adam shi yasa nan ma ne ya kira abin nau'u ta'abbudin la wani nau'i ne na bauta ga wannan abin da mutum yake so ɗin ga mutum ya buɗe bakinsa ya ce wallahi na fi son ki sama da komai to komai din nan fa bai cire Allah a ciki ba wannan kalmar da na taɓa ambata ta a nan yakan ce abun mamaki za ka samu wasu kalmomin da masoya sukan gaya ma junansu wani ko Allah bai taɓa gaya ma irin wannan kalmar ba sai ya Allah gashi na miƙa kaina gare ka sai yadda kai da ni soyayyarka ta cika mun zuciya na fi son ka sama da komai shi mutum zai fi dama in yace la ilaha illallah ai haka yake nufi to amma ya faɗa da baki ya confessing wannan abin ya gaya wa Allah wani baya iyawa amma ya gaya wa masoyiyarsa masoyiya ma ta gaya wa masoyi akwai wanda zai ce ma shi ita yake bautawa za ka ji kalmomi haka I adore you ko za ka ji wasu suna faɗa ma junansu na sallama kaina na miƙa kai ne nake ganin girma sama da kowa a rayuwata ba abin da ba zan yi ba saboda kai to jama'a wannan kalmomin suna da hatsari ga mai tauhidi ya zama cewa yana son Allah kuma yana irin waɗannan maganganun to suna ya kushi na tauhidinsa a hankali a hankali kuma bayan ya kushi za su kai ga yage shi suna gutsire shi har su kai ga su rasa mutum su rasa wa mutum tauhidinsa babu wani ɗan adam ko ba ɗan adam ba da ya cancanci ya samu soyayya a zuciyarka irin wannan soyayya da za a faɗi ko soyayyar irin wannan ta namiji da mace ko soyayyar wani ɗan siyasa ya zama cewa shi ne fi komai a zuciyarka kwata-kwata har ka canza suturarka irin yadda yake so ka sa hula irin tasa riga irin tasa takalmi irin nasa ado irin nasa saboda kawai soyayya wannan duk yana cikin abin da yake haramun ne ga musulmi ya aikata shi girman Allah ya fi ƙarfin wasa a zuciyarka ka tsaya kana irin wannan soyayyar ga wani ɗan adam ina magana ne nan ta bangaren tauhidi ba bangaren siyasa ba ba ruwana da ita amma lalle ya kamata musulmi ya mai da hankali wallahi ka kiyaye soyayyar wani a zuciyarka soyayya da za ta kai ga koyon tafiyarsa koyon maganarsa koyon wani abu nasa da har ka kai ga cewa gaba ɗaya rayuwarka shine komai naka in an taɓa shi kamar duniya ta tashi a magaci a taɓa a zagi Allah a ci mutunci na addini a ijili da shi a faɗi duk abin da aka faɗa dangane da addini sai dai ka zo kai hira a kai in mai wa'azi ne kai ɓaɓatu iya zancen kenan da zaki amma ka ga mutum har ya iya zare takobi ya ɗau gariyo ya ɗau makami dai kowane iri ya ɗaga shi ya ɗora a kan wani ɗan uwansa saboda harkar siyasa saboda harkar an saba ni ina son kaza kai kana son kaza to wani abin yana taɓa tauhidi yana taɓa tauhidi ka kiyaye kada ka bari soyayyar ka ga kowa ne ko menene kuma duk matsayin da ya taka a rayuwa ta kai irin wannan abu Allah ya fi komai a zuciyar musulmi kuma kullum kana da mizani na me za ka faɗi me za ka aikata cikin abin da za ka yi na mu'amalolin ka Allah tsare mu don haka irin wannan iskin da akan samu tsakanin samari da 'yan mata a cikin layin haram yake babu wani saɓani tsakanin malamai akan cewa ba wani malami da ya halatta cewa ya halatta a rika irin wannan soyayya ana yin ta kawai a matsayin al'ada to kuma sai al'ada ta bahaushe ita ma aka aje ta da yanzu duk abin da ake ina na harkar soyayya da aure da sauransu da yawa an riga an aje hatta al'adar bahaushe al'adar da aka sani ta bahaushe za a zo taɗi zaure ko uban yana nan ko baya nan ya turo ƙanin yarinya namiji ko ƙanwata mai wayo da za ta iya bada labarin mai ta ga an yi ta zo ta zauna duk abin da za a faɗa da ita za a yi yanzu Allah haka ake yi gaba ɗaya an daina wannan zancen to shi wancan ɗayan fa ko ma waye yake yi to haram ake yi sunansa haram da wannan canje-canjen kalmomin ina son ki kina so na kaza da kaza da kaza a ta waɗannan duk a haram suke ba magana saɓani ba ce kamar yadda gaya muku ba zancen saɓani Allah dai muke roƙo ya tsare to wannan ishkin irin wannan malam ya kira shi nau'i ne na ta'abbudi bauta ce ko ka karɓa ko ba karɓa ba haka abin yake saboda haka abin yakan ɗauke zuciya ya zama ba ta da wani tunani in ba wannan abun ba ta yace bal huwa a'la min huwa a'la anwa'i ta'abbudi a cikin mafi girma wato a cikin nau'o'in ta'abbudi bauta to wannan yana cikin mafi sama shi yasa aka faɗe shi ma ƙuru-ƙuru kun ga sauran abubuwa abin da ya shafi roƙon wani abu wanda ba Allah ba yana cikin abin da shi ma Allah ya ware shi ya ambaci sunansa sauran abubuwa kuwa kamar abin da ya shafi yanke-yanke da girmamawa da sauransu za ga an faɗe su bisifa amma amma an ware soyayya ayat ta musamman wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah ta kowace irin sura ka ɗauki wannan ayar don Allah ka fahimci ma'anarta kuma ka sa ta a rayuwarka ka gani kana cikin wanda suka siffantu da wannan daga cikin mutane akwai waɗanda suka riƙi koma bayan Allah kishiyoyi suka sanya wa Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin son da suke wa Allah yadda suke son Allah haka suke son waɗannan abubuwan da suke so wannan magana soyayya ce ko ba magana soyayya ba kar ka ce wannan iya soyayya ce kawai tsakanin bawa da abin da yake bautawa soyayya kawai aka ce to duk da mun san soyayya ta karkasu akwai soyayya ta al'ada irin ta tsakanin miji da mata amma dai sunanta ne soyayya ko miji da matan ne idan ya yi mata soyayya irin yadda yake wa Allah an shiga haram ko ba shiga wani sabon aure ya aure ta na'am halattinsa ce to amma ya ce zai iya mata sujada zai iya mata menene wallahi ba abin da ba zan yi ba saboda ke wayewa irin kalmomin zai in ba in ba ita ba sai rijiya in ba shi ba sai rijiya ɗin da ake faɗa wasu ai ba wasa bane nawa aka samu mutum ya yanka jikinsa ana wannan dai na sha gaya muku wani ya sa wuka ya yanka hannunta jini ya fito ya tsotsa ya haɗiye wajen soyayya ce wannan ana yi wannan ko ba a yi ana kaiwa ga haka a wasu wurare to wannan ba ba wani abu bane bauta ce yace wala siyama idza stawla ala alqalbi wa tamakkana minhu sara tatayyuman musamman idan ya zama cewa wannan soyayya ta yi rinjaye a kan zuciya ta tabbata a ciki shine ta makana minhu ta samu wuri ta kama ƙasa ta rashe a cikin zuciyar tsara ta tayyuman ya zama ibada wata tayyumu a ta'abbudu abinda ake yi da ta tayyumi shine ta'abbudu ba tayammun ba taimama ba yawwa التتيم shine zuciya ta tafi gaba ɗaya wajen soyayya da karkata shine rukuni da rusunawa da rankwafa da komawa gaba ɗaya zuwa abin da take so to wannan shi ake cewa at-tatayyu kuma ta'abbud ake nufi da shi fa yasiru al-ashiqu abidan li ma'shuqihi sai zama cewa shi mai soyayyan nan bauta yake wa abin soyayya duk abin da ya sa shi zai zai kashe kuɗi a hanyar wannan soyayyar irin kuɗin da ba zai kashe a masallacin unguwarsu a makarantar unguwarsu a kai 'ya'yansa da yake ciyarwa matansa ba su samu gatansa ba irin yadda masoyiyarsa take samu haka ne ko ba haka ba wani wata yake so amma komai ma na rayuwarta shi ne ba matarsa ba ce yi mata kaza yi mata kaza yi mata kaza kuma yadda yake jin wajibcin wannan abun bai ɗau wajibcin da Allah ya ɗora masa na halaliyarsa ba duk wannan abin duk kun fi ni sanin ba abu ne da za mu shige shi da zurfi ba akwai wasu sabubba da malamai suka ambata nan ɗan yi ratse in gaya mana su daga cikin sabubban da sukan sa irin wannan abin da ake kira ishqus suwar na farko suna cewa akwai alfarad kasancewar zuciyar empty take ba komai a cikinta na soyayyar Allah soyayyar Allah da baki take ana faɗa ana son Allah amma Allah zai sa doka ya ce gashi kayi kayi abu kaza saboda soyayyar da kake ma wani ko wata sai ka bar abun Allah sai ka tafi abun wansa in an kwatanta wa ka fi fifitawa to ana samun wannan irin soyayya ne ta samu wuri idan akwai faragul qalbi min al-imani billahi wa ibadatihi in zuciya ta kubuta ba komai a cikinta na imani da Allah da kuma bautar Allah wani mawaƙi yana cewa atani hawaha qabla an a'rifa al-hawa فصادف قلبا خاليا فتمكنا soyayyarta ta zo mini tun kafin in san me ake nufi da hawa son zuciya ko soyayya fasadafa qalban khaliyan sai samu zuciya zuciyar da ba komai a cikinta fatan makana sai tabbata a ciki zaka in zuciya ba komai a cikinta ba ta miƙa wa Allah rayuwa ba ba zikirin Allah ba karatun alƙur'ani tasbihin nan na bayan sallah da ƙyar ake yi a tilas mutum nawa za ka samu daga cikinmu yanzu daga fitowar rana har faɗuwarta a kullum zai bar aikin da yake yi ya saurari ladanin unguwarsu da ya fi kusa da shi in ya ce Allahu Akbar yana rubutu ya ajabira sai ya haka ya ce Allahu Akbar Allahu Akbar shi ma ce Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illallah shi ma ce ashhadu an la ilaha illallah har a kai ƙarshen kiran sallah nawa daga cikin mu muke wannan abu wannan fa ita ce alamar kana tare da Allah waɗannan abubuwan su zama mana jini a jiki duk abin Allah ka fifita shi sama da na wanda ba Allah ba in an gama kiran sallah tashi ya zama duk abin da za ka yi mai alaƙa da kiran sallah ne kawai mai alaƙa da sallah ne ba ka da alwala je ka alwala taka da ƙafarka taho masallaci da wuri karka ce ai lokacin iƙamar ai da saura da saura zo masallaci da wuri annabi sallallahu alaihi wasallam me ya faɗa duk mutumin da yake zaune na jiran sallah a tada ita to a cikin sallah yake zaka ko an fara sallah ko ba a fara ba kai kana cikin sallah ka zo ka yi sunan rawatib in akwai qabliya in babu qabliya kai tahiyatul masjid ka zauna ka karanta alqur'ani ina jin anan na taɓa baku labarin wani abu da na gani practical abu wani lokaci ina jin anan ne dai ko anan ko a wani daga cikin darussa dai da muke wani daga cikin malaman mu a Madina malam Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin ina shirin tahowa dawowa Najeriya na je masa sallama gida yace na zo ne mai sallama da shi zan koma daga cikin abin da yace to wasiyarsa tsakaninsa da ni yace wallahi harkar sallah yace ka kai zaka koma a matsayin mai jagorancin wasu to ya zama sallah tana cikin manya-manyan abubuwa ce suna cikin hanyoyin sa istiqama a rayuwa sallah kar ai wasa da ita irin wasu shawarwari ne da yawa muka tattauna muna cikin tattaunawar sai aka kira sallar isha ana fara kiran sallar ya shuru sai da muka gama bin ladan tare da shi ana gamawa sai ce kana da alwala nake ina da alwala yace to mu tafi zancen namu ya kare ana kiran sallah muka to muna fitowa a kafa namu je masallacin ba nisa sai ga mahaifinsa malam abu musa shi ma ya fito daga gidansa ana kiran sallah shi ma yana fitowa daga gida shi ne fa limami kanka ce aka yi limami sai can ƙarshe za ka bu shi shi ne limami ana kiran sallar ya fito daga gidansa sai mun aka je muka yi tahiyatul masjid muka zauna ana kowa da qur'ani yana karanta har lokacin sallah ne minti ashirin ake barwa tsakanin kiran sallah da ta da sallah sai da wannan lokacin yayi kuma aka dade kama aka yi sallah kowa shi kadai ya samu wani lokaci ya gana da ubangiji cikin wannan tsakani wannan fa soyayyar da ake wa Allah in ba a ganta ba a ayyukanmu to fa muna da saura muna da saura ba magana ce ta kawai ni ahli sunna ni kaza da kaza wallahi ba ba magana baki bace wannan abun dole ne ratsa jinin mu mu zama Allah din nan da muke bauta girman sa a zuciyar mu sama yake da duk wata manufa duk wata manufa da kake ji da ita manufa taron yan unguwarku taron yan garinku taron siyasa taron waye duk maganar Allah ita ce a gaba. Kun kira sallah, ajiye shi, tafi ka je ka bauta wa Ubangiji. Minti nawa ne, in ma irin wannan ne tsakanin kiran sallah da tada sallah minti ashirin in ma irin wannan ne duk za ka iya zuwa ka gama shi duk baka ci lokacin wani abu. Kuma ka zuciyarka ta ƙara haɓaka da imani da san Allah kuma ka ga Allah yana kintsa maka abubuwanka. Allah yana gyara maka su duk abin da kake so na duniyar ma sai ga Allah yana yassare maka to amma mu ɗauki cewa bautar Allah ɗin wani nauyi ne ko da ƙyar ake bari dai mu je mu sauke wannan sallar dai to shikenan zuciyarka ba ta cikin sallar so kake ai sauri a gama ka koma kallon fim ɗinka ka koma hirarka da buluwa ka koma kaza ka koma kaza duk waɗannan fa alamu ne na raunin yadda Allah ɗin yake a zuciyar kuma mahabba ce ta wani abin da ba shi ba ita ta cika zuciyar shi yasa tasa muhabbar ta kasa samun wurin da za ta yi tasiri a zukata haka da Allah a gyara waɗannan abubuwa Allah ya mu daga cikin sabubban har yanzu kallon haramu kallon haram yana cikin abin da ke sa a zulfi shine annazaru ila ma harrama Allah yana sa abin idan dai har mutum ba zai rintsa ido ba zai ga idansa zai kalli komai ya kalli tsiraici a intanet ya kalli kaza wannan mun taɓa zancensa ko a wannan darasin yau a kiyaye wannan abu yana cikin abin da ke sa ka cikin wannan iskin kai ta imajinin abubuwa matar da ba ta tare da kai kana kallon ɓangarorin jikinta a hoto to sai kai ta kana ta suranta abubuwa sha'awa tana tashi ba inda za ka biya ta sai a koma masturbation istimna'i al'adar sirriya kamar da balarabe ke kiranta auren hannu in ji bahaushe da duk irin waɗannan da kalmomi sai a koma shiga wannan mutum ya ce sai ya biya buƙatarsa shi wannan kallon shi ke taso da waɗannan buƙatu in mutum ya tsare kansa daga wannan kallace kallacen wala zai zauna lafiya ba tare da sha'awar ta dame shi ba na'am wani zai ce ai ginin jikinsa ne yana da irin wannan sha'awar mai tsanani to dama mai irin wannan mai an buɗe masa hanyar ya je ya aure duk hanyar da za ka yi ka yi aure ka je ka yi Allah bai ba da ƙofar cewa in baka samu aure ba ka yi zina wallahi babu wannan a shari'a Allah ya san duk ɗan adam zai iya jure haƙurin rashin aure ya haƙura da yin zina da ba za mu iya ba da ba za a ɗora mana hakan ba don haka karka ba da wani uzuri cewa na rasa yadda zan yi ne shi yasa hannu auka duk tunaninka ne akan abun kullum tunaninka akan masoyiya tunaninta akan masoyi kullum ana exchanging wannan kalmomi kai mata ta ayi waye ayi video call to dan me sha'awa ba ta tashi ba in ka canza rayuwarka ka abokanci alqur'ani ka abokanci masallaci kullum kana tare da mutanen kirki baka da lokacin zaman banza zaka ga Allah zai canza maka wannan rayuwa zaman banza haka leisure time yayi wa mutane yawa musamman samarin da ba aiki an gama karatu ba a samu wani ba babu inda za a je kuma ba a shiga wani trade na rayuwa na koyon wata sana'a ba haka kawai aka zauna a fito kofar gida a je majalisa a zauna a hira a aiko abinci daga gida a zauna a ce a mai da kwano wannan rayuwar wannan rayuwar ba za ta taimaka maka ka samu istiqama ba gaskiya jama'a mai wa kan mu'adalci sai mun canza ita kanta yadda muke rayuwa ne wannan dai ɗaya ne daga cikin sababi wani malami yana cewa as-sabru ala ghadd al-basar أيسر من الصبر على ألم ما بعده haƙurin da za ka yi na rintsa idan ka karka kalli haram ya fi maka sauƙi a kan haƙurin da za ka yi a kan raɗaɗɗin abin da zai biyo baya kun gane zancen ko gane in ka kalla kallon farko ka ga mace a matsayinka na namiji ta zo wucewa kallon hatsari ma'ana incidental kallo ba tare da kintsi ba haka kawai ya zo to kar ka sake wani kyale ta ta wuce ci gaba da harkar in ka sake waigawa to abubuwan da za su biyo baya menene birgewa ce shine fa karan farko shine ake cewa ijab ba soyayya ba soyayya ba ita take fara zuwa ba farkon abin da yake faruwa bayan ka kalli mace ana kiransa ijabi ta burge ka ko bahaushe na cewa ta baka sha'awa to ba sha'awa wai ta magana saduwar ba tun karan farko a'a ta burge ka to shikenan sai a ƙara kallo na uku la'alla a haɗa ido sai ɗan fari sai ɗan murmushi daga nan kuma zai biyo baya sai kira in ba kowa a wurin wanda ake jin kunya sai sallama sai gaisuwa sai canja lamba a zamanin yanzu ko ba haka bane to shikenan abin da zai biyo baya kuma menene ci gaba da maganganu alƙawarin haduwa shikenan Allah ya kiyaye abin da zai biyo baya haka ne ko ba haka bane to wannan haƙurin da za ka yi na kallon farkon da ka gani kar ka kalla ka rabu da shi kuma kar ka zo kana sa hoton a gaba ko bidiyo kai ta maimaita kana kallo na abin da yake haramun ne a gare ka in ka haƙura da wannan to ya fi sauƙi a kan haƙurin bala'in da zai biyo maka da raɗaɗin da zai haifu sakamakon abin da zai auku daga baya duk abin da zai auku daga baya akwai nadama a kansa shi ko na farkon in zuciyarka ba ta ɗarsu ta ƙwallafa da wannan abun ba to la'alla ba zai zama wani abu ba babu zancen nadama amma duk abin da zai biyo bayan nan za a iya samun nadama a cikinsa to da kai abin da za ka samu kai nadama ko an kai ga aikata zina ko ba a kai ga wannan ba to za ka samu wani raɗaɗi da zai dame ka to haƙurin kallon farkon ya fi maka an gane kwatancan abu na uku daga cikin sabubba da kan jawo wannan irin mummunar soyayya shine nisyanul mauti wa adamu تذكر مراقبة الله من تمتوى درشن تنا شوى الله ينا كلنك ينا لورادك lokacin da mutum zai waɗannan abubuwan yakan saki jiki sai ya ɗauka a duk duniya ba mai kallonsa ya manta Allah yana kallonsa zai shiga ƙofa ya kulle ya kalli wannan ya kalli wancan ya kalli wannan koma nesa da gindin windo duk ya manta cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana kallon sa in ka man in kana tsammanin kowa baya ganin ka to kar ka manta Allah yana ganin ka muraqabar Allah ya- wato mutum ya ji a zuciyarsa da'iman cikin duk abin da zai yi cewa Allah yana kallon sa yana sanin me yake yi wallahi yana cikin manya-manyan abubuwan wa'azi a rayuwar mutum babban wa'azi ne a duk lokacin da zaka yi abu ka tuno cewa Allah yana kallo akwai tunan kissar wanda yake son saba Allah ka ce ya je ya samu inda ba mai ganin sa ko ba ka ba ya tafi sai zama ba kowa ya guje wa dan adam ya buya ya yi kallo ya yi kaza da kaza zai aikata abun sai ya tuno to ai in dan adam baya ganin sa akwai mahalicci yana gani yake mai imani ne sai dawo ya ce ai ya rasa inda zai bi zaka duk inda zaka ka saba wa Allah ka tuno cewa Allah din yana kallaka ba zancen buya kuma shi kansa wannan akwai wata matsala da take da alaka da tauhidi a cikinsa kana tsoron ɗan adam ya ganka saboda karka ji kunyar duniya amma baka tsoron Allah ya ganka gashi kuma kunyar da zaka ji ta lahira ce da kunyar lahira da kunyar duniya wacce ce tafi girma kunyar lahira ta fi girma to ya zama kullum ka rika tsoron Allah subhanahu wataala kada ya ganka inda bai yadda ba shi ya fi maka daga cikin cututtuka cututtukan da sukan haifi sakamakon irin wannan mummunar soyayya wancan guda uku eh, sun isa dai akwai wasu akwai wannan irin attatayyun ɗin ya zama ka cokan rayuwar mutum ta koma harkar masoyiya kamar da nake ambatawa irin kuɗin da mutum zai kashe wajen sayan data wajen sayan layi aiko abin credit da ya sa a layi don ya kira ta idan kuɗinsa ya ƙare ko data ta ƙare duk inda zai je ya nemo yanzu za ka ga yana ta waya da Allah ya mata transfer yana cikin cajin data ta ƙare wala Allah ya wayi gari a ranar nan iyalinsa matarsa ta halal ba ta karya ba ana jiran ya kawo abin karya ba zai iya sayan wancan credit din ya zauna kuma ba a karya ba ana yin wannan ko ba a yi ana yi ko ba a yi tsakani da Allah to nan menene karkatar zuciya ce gaba ɗaya zuwa ga wancan Kam- na taɓa ba ku wani misali annan nake cewa yanzu akwai wanda a kullum kafin ya tashi matarsa in ma mai aure ne kenan kuma ba sharrin matsala irin mai aure yana soyayya da wani da wata kafin ya tashi iyalinsa ya tashi budurwarsa sai sallah asuba in mai sallah ce kenan kun san yanzu samari sun kai ga matakin ma wasu da yawa fa sun daina sallah abin alfaharin mu a arewacin Najeriya da ake ba da labarin sallah sallah sallah har yan wasu kasashe suna cewa ba inda suka taɓa ganin ana sallah irin Najeriya yanzu fa abu yana canzawa abu yana canzawa samari a filin ƙwallo a kira sallah ba zancen wai su makara sallar ba a'a suna nan su tsari hira har isha'i ba su yi magariba ba ana yin wannan abu ya dawo kuma ya wankan sa ya ci abincinsa ya fita neman yan matansa ya dawo ya kwanta baya sallah ina musulunci to duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da ke halakar da mutum abu na biyu daga cikin wannan cututtukan da akan samu shine abin yakan haifar da yuqi'u fil muharramati bitadarruj bayan attatayyum din yana yana jefa mutum zuwa ga aikata haram mataki mataki tun bai taba yi ba zai fara alaƙoƙi ta hanyar abokai sai su sa shi cikin wannan hanyar su samar masa budurwar da za a riƙa yi a riƙa kaza a riƙa kaza a riƙa kaza a riƙa kaza shikenan sai zama tambaɗaɗɗe lalatacce tun yana tsoro baya so a ganshi har ya zama baya kunyar kowa a gari har a ce wani an san aikinsa wani ɗan wato mazinaci ne wani ɗan luwatsi ne duk a gari a sani wala wani ba ƙaramin lalacewa ba ce lalacewa mummuna abu na uku الانشغال بمعشوقه وذكره عن حب الله وذكره zaka ga mutum ya shagaltu da san abin soyayyarsa ko namijin ne ko mace ya shagalta da shi daga ambatan Allah ba ambatan Allah ba zikiri ba kusanci da ubangiji duk saboda me zuciyarsa ta cika da soyayyar wani wanda ba Allah ba ya za a aiko ya samu kusanci da Allah shi din ba Allah yake so ba malam ibn qayyim a wani gun yana cewa la yumkinu an yajtami'a fil qalbi hubbur rahmanil a'la wa ishqus suwari ba zai yiwu ba da irin wannan soyayyar da za a samu tsakanin saurayi da budurwa tsakanin namiji da namiji mace da mace irin wannan soyayya ta haramu ba ta haɗuwa a zuciya da soyayya mai rahama ba zai yiwu ba ko ka ce kana son Allah in dai kana da irin wannan soyayya a zuciyarka to magana son Allah abun ka labari ne Allah tsari in ji mana ibn qayyim yace fa huma biddani la yaltaqiyani yace wallahi kishiyoyin juya ne ba sa haɗuwa ba zai yiwu ba za ka kai kokari ka ga cewa in kana cikin wannan bala'i daga yau ka ɗau matakin ka yage shi za ka zama cikin masoya Allah ka samu kuma ƙaunar Allah da soyayyar Allah da kusanci da Allah daga cikin cututtukan har yanzu akwai azabu qalbil ashiqi bi ma'shuqihi azabtuwar zuciyar mai soyayyar ga masoyiyarsa kullum a cikin azabtuwa azaba sai yadda ta ɗauke maka lokaci ta ɗauke maka hankali in ka dawo gida kullum ta ce gani nan na kaza ta san komai da kake ina ban ɗaki na fito ina kaza ina kaza ina kaza komai sai ka gaya mata azaba ce wannan ko daɗi ne wani azaba ce azaba ce kuɗinka ya tafi kai nisa da ubangiji a cinye maka lokaci sai ka gama wani abu sai ka duba ka gani da Allah tsakanin kaza zuwa kaza na lokaci wai me na aikata ne mai amfani wallahi sai ka rasa shi kai samu hasara ta duniya da hasara ta lahira sannan ana nan a hankali har ka zama kaman me kamar ribataccen yaki a hannunta ko a hannunsa sai da akai da kai in sai maka waya yanzu nake so in ganka duk abin da kake zaka bari mutane nawa ake yi suna sallah ta bugo masa yana cikin masallaci ana jam'i ya zaro wayar ma ya ga sunanta ne ya kasa haƙuri sai ya gyara murya ya gaya mata cewa a sallah yake saboda ba zai iya juriyar ranta ya ɓaci ta kira shi bai ɗauka ba soyayya za ta ragu gashi a gaban mahalicci bai damu da cewa ya kau da hankalinsa daga kallon ubangijinsa da kuma magana da ubangijinsa ba ka auna wannan ya dan uwa wallahi shine mizanin kana san Allah ko baka san Allah sannan daga ciki abu ne wannan da yake sanya wa mutum waswasi a rayuwa ya bata maka kwakwalwa ya bata ma tunani zaka koma kuma kana waswasi waswasi a alwala waswasi a sallah waswasi a rayuwa yawan mantuwa ka shiga gida ka fito ka manta ma mai kai duk wannan irin soyayya tana sa a shiga cikin irin wannan hali sannan daga ciki har yanzu yakan kai ga taɓin hankali da hauka wani ya ruɗe saboda son wata saboda son wani ta rikice ba ta jin daɗin komai ‘yan mata da yawa irin waɗannan abubuwan aka zo a kai musu ruƙiya da sauransu da mai duk irin waɗannan abubuwan yana cikin abin da ke sa su ciki don haka ka ga namiji shi ma hankalinsa gaba ɗaya ya koma baya tunanin komai safansa da maritansa sai maganar budurwa su waɗannan abubuwan ya ƴan uwa ba zai yiwu su haɗu da san Allah ba dole ne kai kokari ka canza daga cikin ilaji ko hanyoyin magani malamai sun ambaci abubuwa kamar guda shida tuba fitar da zuciya ka tuba tun yanzu tuba nasuha abu na biyu ka fitar da zuciyarka daga farad wannan empty zuciyar ka zauna ba ka da aiki zuciyar ba a ƙosar da ita da karatun ƙur'ani da zikirin Allah san Allah ayyukan ɗa'a zama da mutanen kirki ka bar zuciyarka haka to ka ƙoƙari kai magani ka shigar da wani abun alheri a cikinta ka hana ta zaman kawai na uku ikhlasi wajen muƙawamar zuciya ka yi don Allah sai ka ga Allah ya taimaka maka yaƙi da zuciyar taka ka yi don Allah Allah zai kawo ma taimako abu na hudu musahabatu salihin ka canza abokai ka canza abokai kar ka damu tare muka taso ai ba zan iya barin wannan majalisar tamu ba a'a canza tafi ka zama aboki ga wani mutumin kirki kullum ku fita tare masallaci makaranta aikin kirki tattaunawa ta alheri amfanar iyaye taya iyaye aiki je gona yanka wannan daure wannan ta yaso wani abun alheri tambayi mahaifiyarka me kike so yau in miki je ka shagaltu da wannan lada me da yawa zaka samu rayuwarka ce albarka amma ka zauna kullum da abokan da za su jefa ka cikin halaka to lalle ka bar wannan adamun rukuni ila al-ghaflati kar a karkata zuwa ga gafala gafala ta yi yawa a zamanin yanzu kullum kowa yana kukan ba lokaci kuma kowa din ya lissafa maka abin da yayi ayi ne sai ka rasa shi haka muke ko ba haka ba gashi complain muke akan ba lokaci amma zauna ka lissafa dan Allah daga sallar asuba zuwa sallar isha'i zuwa lokacin da zaka kwanta dan Allah dau biranka ka rubuta yau nayi kaza iya abubuwan alheri rubuta su kuma ka koma ka rubuta abubuwan sharri wannan hisabi ne da in kai wa kanka zaka yi wa zaka yi wa kanka adalci sai ka auna ka gani na alherin ya fi na sharrin yawa ko ko na sharrin ne zai fi na alherin yawa gashi kuma kana ta complain kana kukan lokaci babu lokaci babu mashghul mashghul wa mashghul عدم التفك... التفكير في المعشوق ومها... ومحاسنه ka daina tunanin wannan yarinya ki daina tunanin wannan saurayin wannan namijin da kike so kina gidan mijinki ki daina ki rabu da shi tunani akan alheransa kyawunsa wani abu da kika gani da ya burge ki duk ki daina tunani akan wannan kar ka baiwa zuciyarka kar ki baiwa zuciyarki damar da za ta shiga cikin tunani akan wani dan adam saboda kawai ya burge ka a'a ko ma ka rika bautawa Allah ka shagaltar da lokacinka da aikin alheri to duk Allah zai maka maganin waɗannan al'amura ɗin ɗan uwa saban Allah baya zama uzuri ka ce ka rasa yadda za ka yi ka daina shi sam sam in dai kana son Allah to wallahi za ka iya rabuwa da duk abin da ke saban Allah ne ka ɗau mataki ka yi da gaske ka roƙi Allah insha Allah za ka sakamako mai kyau Allah ya tsare to mu je sai ce fayasiru al'ashiku abidan li ma'shuqihi sai ya zama cewa shi masoyin nan abidan mai bauta ne li ma'shuqihi wa kathiran ma yaghlibu hubbuhu wa dhikruhu wa shauqu ilayhi wa as-sa'yu fi mardatihi wa itharu mahabbihi ala hubbillahi wa dhikrihi wa as-sa'yi fi mardatihi ite sau da yawa zaka samu cewa soyayyar wannan abin so da mutum yake so ko wannan mutum da kike so da ambatansa yanzu kuma ana so a gane budurwa tana son wani ai za ga ana cewa za ka ji tana shewan labarinsa ina za ki wani me ya same ki wani ka ji ana cewa ai an kana son ma ka ga munnar wance to ka ambaci wani ko ba ka bane ba zancen ambaci Allah ba ambaci wani ana ambatar wani ko wani ka gaya masa sunan budurwarsa to ka gaba masa saboda soyayyar ta cika zuciyar ambatan kawai kake so irin yadda kake son Allah ko soyayyar da kake ma wannan bata kai soyayyar da kake wa Allah ba ambatan da kake wa abin da kake so dinnan bai kai ambatan da kake wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma wala ka lissafa ka gani wani a rana ya lissafa adadin text din da yayi wannan text din da in ka aika ta MTN naira hudu ka sake shi daga ina kwana me ake ciki ya aka yi kaza ya ya daga i love you duk kowanne ka lissafa ka gani ka lissafa adadinsu ka lissafa kuɗin da ka kashe sai ka zo ka lissafa a sunanin ratiba yau ka yi ko baka yi ba baka a ce alfajir don Allah ka tambayi kanka hudu kafin azahar hudu bayan azahar biyu hudu kafin azahar biyu bayan azahar biyu bayan magariba biyu bayan isha'i wannan dai wanda suka bu a hadisi ɗaya ne da sauran nafilfili dan Allah tambayi kanka yau sun cika ko basu cika ba da daddare ka tambayi kanka amma waɗancan abubuwan kana barin suna wucewa text din nan da chatting din nan wani ba zai iya bari ba ba zai iya haƙura ba sai yayi to dan Allah kai ko kai kanka zaka tambayi kanka in ka lissafa adadin saduwa saduwa nan ina nufin a tattaunawar da aka yi adadin chatin ɗin da aka yi da kai da ita a yau da adadin a na filfilin da kai a yau da adadin zikirin da kai wa Allah a yau don Allah kai wa kanka adalci wata ranka lissafa nawaye ya fi yawa sai yanzu mun faɗa haka da baki wani zai ce a amma na ai kamar abun bai kai haka ba kullum ina sallah kullum ina kaza kana sallah amma hankalin yana ina in ya zama sallar ta farilla ba ta samu haƙƙin ta yadda ya kamata ba kana sallah gaban ubangiji kana cewa ya fi kowa girma Allahu akbar amma kuma a zuciyarka kana tunanin budurwa a zuciyarka kana filanin yadda za ku haɗu to ina zancen magana soyayyar Allah waɗannan abubuwan reality ne na rayuwarmu ya jama'a dole ne a yi tunani a kansu dole ne a yi magana haka nan wa shauƙo ilai da irin shauƙin da ke cikin zuciya dangane da wannan abun so ɗin wa sa'yu fi marbatihi da ɗawainiyar da mutum yake wajen neman yardar wannan duka ya kwatanta ya gani wa isaru mahabbihi da kuma fifita abubuwan da yake so in an ce mahab ai allati allati yuhibbuha ma'ana abubuwan da masoyiya take so ko masoyi yake so fifita su akan abin da Allah yake so ana yin wannan ko ba a yi Allah za ka ga sau da yawa ana samun ana fifita wannan akan san Allah da zikirin Allah da ɗawainiyarka wajen neman yardar Allah da ɗawainiyarka wajen abin da Allah yake so bal sai sai kai ba ma wannan ba كثيرا ما يذهب ذلك من قلب العاشق duk wanda ya shiga cikin wannan abin da ake ce mai ishq wannan jaraba ta soyayya to zaka ga duk waɗannan abubuwan suna fita daga zuciyarsa da san Allah da zikirin Allah da kwaɗayin samun yardar Allah duk a hankali a hankali ana erodin ɗinsu ana share su daga zuciya ana kawar da su sai zama ba komai a ciki bilkulliyati kwata-kwata an kwashe ba komai a ciki sai son wancan abin da ake so ko macen da ake so wa yasiru muta'alliqan bi ma'shuqihi sai zama cewa zuciyarsa ta rataya da abin soyayyarsa mina suwari na surori da ke surantawa a kwakwalwarsa tunanin budurwarsa tunanin saurayinta da sauransu kama huwa mushahad inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibnu qayyim ne ke cewa kama huwa mushahad a ƙarni na takwas kamar yadda ake gani yanzu wannan a ƙarni na takwas ya rayu a duniyan nan shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya ta bar duniya amma yake ba da wannan labari cewa kamar yadda ake gani yanzu da Allah da a zamanin me yake me zai ce addu'a zai ce ya Allah ka ɗauke raina kar in ga wannan abu to sai ce fayasiru al-ma'shuqu huwa ilahahu sai ya zama cewa wannan abun da yake so ko yake kauna shine ilahu huwa ilahuhu min dunillahi shine abun bautarsa kuma bayan Allah yuqaddimu ridahu wa hubbahu ala ridallahi wa hubbi yana gabatar da yana fifita yardar abin soyayyarsa da kuma son abin soyayyarsa akan yardar Allah da san Allah wa yataqarrabu ilaihi ma la yataqarrabu ila Allah kusancin da yake nema zuwa ga budurwa ko take nema zuwa ga saurayi irin yadda baya nema zuwa ga Allah saboda ya bar hatta farilla fa mu samu da zamu tsaya kawai wannan ma dora shi insha Allah mako na gaba naga an nuna lokaci tun ɗazu za mu yi magana akan yadda in mai irin wannan abun zai bar farilla Allah fa ya gaya mana man adali waliyan ko faqad azantuhu bil harb to ku tuna min da wannan hadisin zamu tashi a hadisi a darasin mu na gaba sai mu dora akan daidai wannan zancen daidai a wurin babu abin nan inda yake cewa fa yasirul ma'shuqu huwa ilahu kusa alama nan zamu tsaya insha Allah ta'ala darasi na sittin da tara kenan insha Allah sai mu magana akan in ɗan adam zai bar farilla saboda abin soyayyarsa mace ko namiji to me abin mamaki in ya bar nafila kuma nafilan nan da ita ake samun walittakar Allah Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu Allah ya tabbatar da mu a hanyar daidai Allah ya raba mu da waɗannan musifu Allah mai da mu sahu daidai mai kyau sahun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mu mu so Allah sama da komai mu so yardar Allah sama da komai Allah kuma ya dora mu akan tafarki madaidaici ya tsare samarinmu daga lalacewa ta hanyar waɗannan al'amura mazansu da matansu ya Allah muna roƙonka ka sa albarka a samarinmu Allah ka sa albarka a rayuwarsu Allah ka hana su waɗannan abubuwa na lalacewa na zinace-zinace da liwatsu Allah ka raba su da duk inda za a samu cakuɗin maza da mata a abubuwan da za su jawo lalacewar al'umma ya Allah ka gyara mana wannan al'ummar Allah ka mai da ita kan hanya yadda zai zama a daina ci mata mutunci saboda yawan sabanta Allah ka dora mu akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen rayuwar mu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk